الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهد قوة رمضان shekara ta 1440 daidai wanda shine ya dace da 21 ko 19 kai ko afon 19 ga watan biyar shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a karatun na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam alaihi salam yau muna zama na goma sha biyu darasi na sha biyu a cikin surar wanda allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labari akan makomar bayansa da suka ji tsoronsa a duniya suka bi manzanninsa suka gaskata manzannin cikin abin da suka ba da labari suka yi musu da'a cikin abin da suka umarce su da shi suka hannu a cikin abin da suka hana su cewa waɗannan bayan allah muminai allah zai tashe su ranar tashi alkiyama wato suna kan abin hawa wafdan rukbanan sun taho cikin haske akan ababen hawan lahira ba irin dokin duniya ko raƙumin duniya ba marakibu darin akhirati ake cewa ababen hawa na gidan lahira Allah zai girmama su ya taho da su a haye wa hum qadimuna ala khairi wufudin ilai su ne mafiya alherin baki su ne mafiya alherin jama'a da suke zuwa wajen Allah ila dari karamatihi wa ridwani zuwa gidan wato karamar ubangiji da yardarsa tabaraka wa ta'ala amma mujirmai da suka karyata manzannin Allah wanda suka saba musu to su kan za a koro su ne zuwa ranar tashi alkiyama a filin kiyama wirdan wirdan suna cikin ishirwa to kaga an bambanta anan ne zamu gane ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsanu nadiya kenan me Allah ce malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yawma nahshurul المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا الله مدوكاكين سركي yana ba da labarin ƙarshen bayansa wato masu tsoronsa Allah ka samu a cikinsu da kuma ƙarshen bayansa mujirmai kafirai ranar tashi alƙyama ya raba su gida biyu يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ranar kiyama ita ce ranar da za mu tashi kaga sai aka yi amfani da hashiru akan masu tsoron Allah na hashirul muttaqina za mu tashi wato masu tsoron Allah ilin rahmani zuwa ga Allah ar-rahman wafdan in an ce waf jam'i ne na wafid kamar yadda a larabci suke cewa wafa da fulanun ala fulanin yafidu wafdan da wufudan duk ana faɗa idan aqdama alayhi yayin da mutum ya zo akan ce waft waɗanda suka zo akan ce su wufud alwafdu anan ana nufin jam'ur rijal alladhina wato yafduna ala ghairihim mutane da suke zuwa wajen wasunsu li amrin min al'umuril hamma da wani al'amari mai muhimmanci amma suna kan dabbobi to anan Allah yana nufin za mu tashi muminai masu tsoron Allah a ranar tashi alkiyama za a kansu a haye suna kan abun hawa na girmamawa duk mai hankali zai gane ashe lalle Allah ya girmama mai tsoronsa a ranar tashin kiyama ba kamar yadda waɗancan suke faɗa jiya ba cewa su ne suke kan daidai mumine suna kan bata a darul karama gidan lahira za a tashe su suna hawa abun hawa suna shakatawa kaga daga kaga mutum a irin wannan yanayi ai kasan Allah ya girmama shi imam ibn kasir a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar yake cewa yukhbiru Allah ta'ala an awliyaihi almuttaqin alladhina khafuhu fi dari dunya anan Allah yana ba mu labari ne dangane da waliyansa bayin Allah da suka ji tsoronsa a wannan gida na duniya wattaba'u rusulahu wa saddaquhum waɗanda suka bi manzannin Allah suka gaskata manzannin Allah din cewa yahshuruhum yawmal qiyamati wafdan ilai zai tashe su ran tashin alkiyama suna tafiya zuwa gare shi wato sun taho ya ce rukbanan suna haye suna haye akan dabbobi na haske min marakibin daril akhira a cikin ababen hawa na gidan lahira ba a faɗi sunan dabbar ba qadimuna ala khairin mawfudun ilai ga sun zo akan alkhairi ana kai su zuwa ga wurin ubangiji da za su gana da Allah fi dari karamatihi wa ridwanihi a gidan karamar Allah da yardarsa wannan idan ya nuna wani abu yana nuna cewa insha Allah wanda ya mutu da tsoron Allah zai tashi cikin ni'ima Allah ka samu a cikin su amma wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda mujrimai fasikai fajirai kafirai su kuma za mu kora su kaga sai aka yi amfani da kalmar nasuku waɗancan aka yi amfani da nashiru nashiru daban nasuku daban nashiru akwai girmamawa nashiru akwai kimantawa nashiru akwai darajtawa nasuku kuma akwai tozartawa akwai wulakantawa tunda kafirai ne mujrimai sai ce nasukul mujrimina ila jahannama za mu kora su zuwa wutar jahannama wirdan suna cikin mugun ishirwa ma za su shiga jahannama wannan bayanin ne lisuki a kibatul mujrimina bayani ne ga mummunar makoma ga masu barna bayan allah ya yi bayanin abin da ya tanadar wa masu takawa sai kuma ya ce ga abin da ya tanadar wa masu barna za su shiga wata irin muguwar ishirwa asalin kalmar alwirdu ana nufin zuwa wurin ruwa ne shine alwird al-ityanu ila al-ma'i kenan bi qasdi al-ihtiwa'i shine alwirdu bi qasdi al-ihtiwa'i minhu ba'da al-atash ash-shadid mutum ya ji kishirwa mai tsanani ya tunkari wajen ruwa to su waɗannan ba wajen ruwan za a kai su ba suna mugun jin kishirwa kuma a aika su jahannama أين سوق المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في دنياهم زامو كورا مجرمي مقرنتا لسك أيك تبرنا أدوني سوء نسوقهم سوقا إلى جهنم زامو كورا سوء كورا وازواغا وتر جهنم كما تساق البهائم كما يند أيك كورا جبوبي حالة كونهم أطاشا ألوكة سنة تكين سنة إشروا يبحثون عن الماء فلا يجدونه suna neman ruwa za su sha ba za samu ruwan ba sai dai su ji ana tsunduma su a wutar jahannama la yamlikuna shafa'a la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da aka kora su la yamlikuna suna cikin ishirwa dinnan maimakon su samu ruwa su sha sai dai su ji su ana tsundu masu a wuta kuma la yamlikuna shafa'a ai laysa lahum man yashfa'a lahum ba su da wanda zai cece su a wannan yanayi kama yashfa'ul mu'minun ba'dhum li ba'd kama yadda mu'mini suke ceton shi sashin su da sashi kama yadda can Allah ya bada labari suna cewa famalana min shafi'in mu kan ba mu da masu taimakon mu yau wala sadiqin hamim ba aboki mai taimako ba aboki mai agazawa illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda wannan istisna'i ne munqati abinda ake nufi lakin man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah wal qiyam bi haqqiha sai dai wanda zai samu ceto sai wanda ya rike alƙawari a wajen Allah shine wanda yake cewa la ilaha illallah a duniya kuma yayi aiki da la ilaha illallah to wannan shi kan ba zai shiga jahannama ba Allah zai bashi mai taimako Allah zai bashi mai agaza masa amma su waɗannan kafirai wanda duk tsautsayi yasa ya mutu yana kafirci ha'ula'il kuffar ba su isa samu wanda zai taimaka musu ba ko kuma ba su isa su taimaki wani ba illa man ittakhadha inda rahmani ahda sai dai musulmai wannan su suke mallakar ceto din wasu malaman suka ce wannan istisna'i shay'i ne min ghairi jinsihi lakin man ittakhadha inda rahmani ahda yashfa'u kenan wanda ya riƙe alƙawari yana la ilaha illallah a nan duniya to shi kan zai yi ceto lalle zai yi ceto na'am ya tabbata annaba za su yi ceto manzanni za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto abinda ake nufi da ceto shine ranar tashi alkiyama ne Allah zai zaɓo su mutane bayansa da ya girmama su zai ce kai wane wane wane wane na yadda da kai ka je ka ceci wane wane wane a cikin annaba ma za a ce ku je ku ceci su wane su wane haka manzanni ku gane wani abu akan ceto na farko dai Allah ne yake nuna waye zai ceta ba wai mutum ne kawai zai rikide saboda shi wali ne ko shi akar makalla ko shi wani shehi ne kawai sai rikide kama yin ceto a filin tashin kiyama ba ba haka bane Allah ne zai ce wani wani wani wani na muku izini ku je ku yi ceto abu na biyu wanda za su ceta ɗin ma sai Allah ya nuna shi yanzu idan kai za ka yi ceto sai Allah ya ceto na farko an baka matsayin za ka yi ceton sannan ga wane da wane shi za ka ceta ba wai kai ne a ra'ayinka za ka je ka zaɓo waɗanda za ka ceta ba in haka ne mutum sai je ɗebo abokanansa yi ko ya je ɗebo ƴan uwansa ko ya je ɗebo danginsa a'a kamar yanzu misalin wani ne ya zaɓe ka cikin mutanensa aminai ya dauki naira miliyan 100 ya baka ya ce wani da Allah ka raba min kudin nan amma ga wani da wani za ka yi wa wani a kai mai miliyan biyar wani a kai masa goma wani a kai masa biyu wani a kai mai rabin miliyan ya baka list waɗannan su na yadda ka bawa yanzu anan ya girmama ka ko bai girmama ka ba ya girmama ka kai duk wanda ya baka wani abu na mutunci ya ce ka bawa wasu to ai ya kimanta ka to shi ceto din girmamawa ce Allah yake wasu amma kada a yi tunanin cewa wai mutum zai ji ceci wanda yake so duk yanda ka kai da imani da takawa ba za ka zaɓi wanda kake so ka ceta ba to ina wanda ake yaudarar su cewa in sun rike wani idan sun bi wani wani zai cece su ina waɗanda ake ce musu wani zai zo da babbar riga wai a ran tashin kiyama mai aljihu dubu kowane aljihu zai loda mutum dubu kaza a ciki wannan wace irin tatsuniya ce wannan wannan wani irin istighfaful uqul ne wannan wasa da hankalin mutane balagaggen mutum ka gaya masa wannan abu a ranar tashin kyama a gidan wa zai samu rigar amma haka ake tara mutane ana gaya musu karamomin su wani da wani sai su fashe da kuka a ce duk wanda ya rike wani to zai samu cetonsa ba ceton annabi ba ceton wani mutum shi yasa har faɗa zaka da yana ce Allah ka sa mu samu ceton wani wannan mutumin ba sahabi bane ba tabi'i bane ku ji tsoron Allah ba wani wanda isa ka nuna shi yanzu a nan duniya ka ce wai wane zai ceto in ba annabi bane shi gaibu ne wanda zai ceton sai Allah shi kaɗai ya san waye zai yi shi zai ware ya nuna wanda zai ceton to kuma ceton ma ba kowa yake samu ba kaji anan an ce kafirai ma ba samu mai taimaka musu ba fama lana min shafi'in ba mu da masu ceton mu wala sadiqin hamim falau anna lana karratan ina ma da za a iya dawo da mu duniya wai kafiri ne ake yawa ake cewa Allah ina ma da kai mana alfarma ka dawo da mu duniya za mu gyara aikin mu fa nakuna min almu'minin sai mu zamanto cikin mu'mini so ya kamata mutane su sani duk wanda ya je shantake ya miƙe kafa yana jiran malam wani zai cece shi to shi kansa malam wani ta kansa yake yi wallahi ba wani mutum guda ɗaya da zai ci maka alfahari a kiyama tunda mun karanta da ku a hadithu shafa'a annabawa ma cikin suke da manzanni so duk wanda ya rataya akan wani a nan duniyar wallahi an kai shi an baro shi sa da'awa ta kwarai kullum ana kokarin a dora mutane ne a hada su da Allah directly ku kama Allah ku huta duk wanda ya kama wannan Allah ya kama wahala ku daina bautawa wasu ku daina kiran wani ba Allah ba ba wani mai baka wata sa'a a duniyan nan ma bai sai baka sa'a ballinta baka sa'a lahira amma wani hasashi ake haddace sunan wasu wai idan an zo an tambaye shi kaza kaza kuma saboda izgilanci da rashin kirki yanzu a kasan nan aka yi ta yada hoton wani mutum yana fitowa yana faɗin sunan malamansa cewa wallahi tallahi a kiyama ko mala'ika ne ya ce musu kaza sai ya ce sai yaron kwashi mala'ikan ma a'udhu billah magana ta gatsani mana ta kafirci ta ridda su a ɗariƙar su ba a isa a tambayi wani ba su a tambayar su wallahi malam a fili a waya gashi nan ana ta yadawa kuma ya faɗi shi waye da malam ba wayarsa da komai ma da addinin da yake yi da aƙidar da yake yi su malaman sun tsallake sun fi ƙarfin wannan a'a ba a alfahari da harkar kiyama ba a yi gaibu ce imamu alusi shi kuma a tafsirin sa sai ya zo da wani samfuri na daban ya ce la yamliku na shafa'a din nan zamirul jam'i ne ya umul muttaqin wal mujrimin ba wanda yake mallakan ceto da mai tsoron Allah da mujrimin ma ba wanda yake da ceto mana ai al-ibad mutlaqan sai ce illa man ittakhadha inda rahmani ahadan sai wanda ya riki alkawari wannan istisna'un ne muttasil shi a wajensa a dazu mun ce istisna'i ne munqati ma'ana zancen daban ne wancan da wannan wannan kuma sai ce a hade yake ma'anan zancen la yamliku ibadu an yashfa'u li ghairihim bayi gaba ɗaya da mu'mine da kafirai ba su isa su ceci wasunsu ba illa sai dai in a cikinsu manitta safa minhum bima ya ta'ahalu ma'ahu sai wanda ya sifantu da abin da ya cancanta da ya yi ceton da shi wa huwa al-muradu bil ahad shine abin da ake nufi da al-ahad din illa man takaza inda ramani ahada wanda ya zo da abin da ya cancanta ya ceto din haka imam al-alusi Allah ya masa rahama ya faɗa sannan kuma sai Allah ya kawo bayani a cikin wato wannan ayoyi na gaba ya kawo mana wasu maganganu din na kafirai maganganu marasa daɗi me suka ce malam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai girma suratu Maryam bayan ya mana bayanin cewa Isa dai bawan Allah ne ba dan Allah bane ba daya daga cikin alloli uku bane ba mun karanta wannan da kuma mun ta maimaita haka ne to sai kuma a ƙarshen surar Allah ya kawo magana wato na raddi na mai da martani akan abin da wasu suke na danganta masa ɗagare shi kuma ya tabbatar cewa shi nan dai ya halicci annabi isa bila abin babu uwa sai kuma ya zo yake mai da martani akan waɗanda duk suka ce Allah yana da ɗa to isa ba ɗan Allah ba ne wata ƙaddasa ta'ala Allah ya tsarkaka Allah kiyaye a ce Allah yana da ɗa wata nazzaha an dalika uluwan kabira ya ce wa ƙalu ta kadar rahmanu walada sun ce wai Allah yana da ɗa haka suke faɗa Allah yana da ɗa laƙad ji'tum haƙiƙa kun zo da ma'ana fi kaulikum haza wannan magana ta ku na cewa Allah yana da da kun zo da wato shay'an idda shay'an idda wato ana nufin wani abu mai girma laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da wani abu mai girma laqad ji'tum bi shay'in azimin kun zo da abu babba kalmar idda بكسر الحمزة ko kuma fatiha akwai adda akwai idda ma'amaddiha aidan akwai salasu lughat lugogi ne guda uku amma dai wannan da aka faɗa da ƙarji itum shay'an idda din shine yafi shahara kunyatawa ne Allah yake yi wannan kalma laqad ji'tum shay'an idda din Allah yana faɗa ne dan ya kunyatar da su kuma ya nuna wannan kalma mummunan kalma ce da suka faɗa shi yasa aka ce daga cikin ma'anarta laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abin da yake mai firgitarwa mai ban tsoro abin ki شيئا فظيعا عظيما منكرا تقشعر لحوله الابدان abinda ta ya kai saboda girmansa gangan jiki ya rinka rawa ya karkada al'amrul fazi addahiyatu kabira kenan takadu samawati yatafattarna minhu wannan kalma na cewa Allah yana da da ya kai ga yasa sammai sun kusa su tsatsage ya tafattar na minhu daga attaftir ne bi ma'anar tashkik kamar sama ta kyakkece watan shakul ardu ta tasadda'ul ardu min azamihi ƙasa ta faffashe saboda girman wannan zance ko nauyinsa tankasifu biha ula'il ƙa'ilina ƙasa ta tsage ta kisfar ta nitsar da masu cewa Allah yana da ɗa wata khidul jibalu hadda girman cewa Allah yana da ɗa munin zancen ya kai duwatsu su rikirkito sashinsu ya fadi a kan sashi saboda girman zancen shine hadda su rushe su rugurguje gaba ke daya duwatsun da Allah ya halitta a bayan ƙasa دمي أن دعوا للرحمن ولدا نعم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
دمي وانا ابن زي فارو وانا مغانا ميموني تشيوى الله ينا دا دعوة شي واتو wato rayawa ne cewa Allah yana da ɗa ba gaskiya ba ne sun yi da'awar Allah yana da ɗa kai wa ma yan bari lirrahmani an yattaki da walada ai bai dace ga Allah ar-rahman ya zamanto yana da ɗa ba wannan bi manzilati ta'lili ne lima qablahu ma taqdiri lam ta'lil al-mahdhufa kenan takadu samawati yatafattarna wal ardu tanshaqqu ko ta tashaqqaqu sama kamar ta kyakkece ƙasa ma ta tsatsage waljibalu tanhadu ko tanhaddu duwatsu su rikirkito su zubo saboda waɗannan batattu suna da'awa suna rayawa cewa wai Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗa wannan magana tamu na kwarai da gaske bai dace ba Allah ya zama yana da ɗa imamul qurtubi yake cewa نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد الله تبارك وتعالى da kansa ya kore wa kansa da kansa ɗa ya ce li'annal walada ya ƙtadil jinsiyyata wal hudud saboda idan an ce mutum yana da ɗa idan an ce yana da ɗa to ya zama Allah ya shiga kamar jinsin wata halitta ko kuma shi ma fararre ne kuma wala ya liƙu bihi zalika ai wannan bai dace da Allah a ce Allah yana da ɗa ba kuma ba za a sifanta Allah da ɗa ba wala ya juzu fi haqqihi haka kuma bai halatta ba hakkin Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah yake bayani cewa dukkan halittu ga baki daya masu kaskantuwa ne da kankan da kai zuwa kudurarsa da ikonsa da iliminsa ya ce mi إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا Allah ya ce in kullu man fis samawati wannan in din nafiya ce bi ma'ana ma kenan abinda ake nufi ma min ahadin min ahli samawati wal ardi illa wa huwa ya'ti yawmal qiyamati muqirran lahu subhanahu wa ta'ala bil ubudiyya khadi'an li qudratihi in ma kenan babu wani daga cikin halittun sammai da kasai duka face sai ya zo ranar tashin alkiyama yana mai tabbatar wa Allah cewa shi mai bauta ne gare shi kuma mai kankan da kai ne akan kudurar ubangiji mu'tarifan bi ta'ati kuma mai furici ne da cewa shi yana wa Allah da'a muqirran bi annahu abdun min makhluqati mai tabbatarwa cewa shi bawa ne daga cikin bayoyi ma'alitun Allah to man kana kazalika fa kayfa yakunu lahu walad wanda yake da wannan sifa yaya za a ce yana da ɗa wanda kowa ma zai zo ya ce bawansa ne Allah ya yi gaskiya da ya ce badi usamawa ce wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ya ce shine ya kirkiri halittun sammai da kasai yaya zai yi a ce yana da ɗa shi da ya halicci sammai da ƙasa ta yaya za a ce yana da da Allah baya son magana yana da daɗin nan kisa a cikin Qur'ani Allah ya tsime da martani ku duba karatunmu na satin da ya wuce muke ta magana akan abin da Allah ya faɗa dangane da yana da da gashi a cikin surar ne gashi yanzu za a rufe surar za mu zo ƙarshen surar Allah yana ta maganar bayi fadada saboda surar in kun lura suratul Maryam tana ɗauke ne da bayanin na na Maryam da Annabi Isa kuma Annabi Isa din nan in Kirista suna ta cewa dan Allah ne shi kuma Allah yana ta korewa cewa ba yi da da wanda ya kirkiri halittun sammai da kasai badi'u samawa ce wal ard anna yakunu lahu walad Allah ce ta yaya za a ce yana da da wanda shi ne ya kasance bayi da mata walam ta kullahu sahiba ku kun sani ba a samun ɗaya sai da mata to waye matar bayi da mata wa khalaqa kulli shay kai shi kam shi ya halicci komai ma wa huwa bi kulli shay'in alim shine mai ilimi akan komai to sai Allah ya sake cewa mai laqad ahsahum لقد أحصاهم وعدهم عدا na'am وكلهم آتيه يوم القيامة فردا to ai yadda al'amari yake Allah ya kididdige su gaba daya kalmar ahsahum tana nufin ahsarahum ko hasarahum wa ahata bihim Allah ya tattaro su ya lissafo kowa da kowa kuma yana da ilimi akan komai babu wani mutum kwaya ɗaya ko wata halitta da za ta fita daga ƙarƙashin ilimi da da'ar Allah wa'addahum adda ya irga su irgawa akan ce adda ashkhasahum wa zawatahum ya irga gangan jikinsu da zatin su gabaki daya wa harakatihim wa sakanatihim motsinku da zamanku duk Allah ya lissafa babu wani wanda ya isa ya fita daga karkashin mulkin Allah la yakhfa alaihi ahadun minkum mutum daya a cikinku bai isa ya buya ga Allah ba wa kulluhum atihi yawmal qiyamati kowanne daga cikin halitta za su zo masa ranar tashi alkiyama fardan kowa zai zo shi shi kwaya daya yani wa kullu wahid ya atihi subhanahu wa ta'ala yawm alqiyamati munfarida fardan ana nufin munfarida shi shi kadai biduni ahl aw mal malam ba mata zaka je lahira ba kudi zaka je lahira ba sarauta zaka je lahira ba rawani ba babban alkyabba ba komai ba bindiga ba takalmi ba hula ba ba ba ba ba komai empty shine ma'anar fardan duk abin da kanu ya tafakaru na bihi fi duniya abin da mutane suke alfahari da shi a duniya wallahi ba za su je gaban Allah da shi ba tsirara zigidir kowa zai dira na na aisha take cewa ya rasulullah yanzu hadda maza da mata yaya za a yi a zo a haɗu da maza da mata a filin tashin kiyama manzo Allah ya ce da aisha ke al'amarin kiyama ya wuce wannan waye ma ke tunanin namiji ne a kusa da shi ko mace Allahu akbar akar makallawa idan masifa ta zo ma ko a nan duniya ne wani abun gudu ya zo abun tashi hankali baka ma san lokacin da zaka cire rigarka da wannan ka ba dan zaka ji sun maka nauyi kuma wallahi zaka zo ka wuce ta jikin mace ko mace ce a gaban ka tana gudu kana gudu a lokacin wallahi ba za ka yi wani tunanin ka gane wannan mace ce ko waye ba saboda taranka kake yi wa ake tunanin wata mace kowa yake tunanin wai wani namiji ina to shi sa Allah yake ta nuna mana sha'anin kiyaman nan akwai abin tsoro a ciki ya zo a cikin hadisi dangane da dangantawa Allah daɗin na annabi ya ce la ahada asbaru ala adani isma'uhu min Allah ba wanda ya fi Allah haƙuri ya ce mutane ana shirka da Allah wa yuj'alu lahu waladun ana sanya wa Allah da wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum amma duk da haka Allah yana ba mutane lafiya yana musu afuwa yana musu arziki hadisin bukhari da muslim kuma wai suna cewa wai a wani lafazin suna cewa ya ja'aluna lahu walada suna cewa Allah yana da da alhali shi yake azurta su Allah ya kore wannan gabaki daya yace kai kowa ma dai zai zo masa shi shi kadai aikinka shi zai kubutar da kai bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai kubutar da kai kuma wallahi al'amarin zuwa kiyama amru ne la budda minhu ba makawa dole sai an je duk wanda yake tunanin ba zai je ba to bismillah ya zo na ya koya in ka isa ka hana kanka mutuwa yanzu je ka makabartar garin ku ga mutum nawa ne akwai mai mugun girman kai da isa da mulki da nuna kambama da fankama yana nan yana kwanci a cikin ƙasa ka kwalla kiransa ka ce wane ka bubbuge mala'ikun ka fito mana ka isa bai isa ba wallahi bai isa ba zancensa ya ƙare an gama labarinsa so mu zamanto masu tunani da gamuwa da Allah daga ƙarshe Allah tabaraka wata'ala ya rufe wannan sura da bayanin abin da ya tanadar ga bayansa muminai da bayanin wasu abubuwa da suka keɓanci alkur'ani da shi mai Allah ta'ala ya ci arama
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani da Allah haqqal imani wa amilul a'malus salihat suka aikata ayyuka na ƙwarai sai yaj'alu lahum ar-rahmanu wudda to lalle Allah da sanyu zai sanya musu a wannan duniya wato da suke rayuwa a cikin su a ciki da kuma lahirar ma gaba daya Allah zai sa musu wuddan wato soyayya za a rinka son su a cikin zukatan mutane masu imani masu bautar Allah masu aikin kwarai da sannu Allah zai sa kaunar ku a cikin zukatan mutane bawan Allah mumini wanda ya yarda da Allah ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya kaunarsa a cikin zukatan mutane ba dan yana ba su kuɗi ba ba dan yana da hanyar da zai musu alfarmar wani abun duniya ba a'a tsabar suna kaunarsa ne dan yana kaunar Allah bayan Allah na kwarai inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا باين الله نقري sun saki duniya saki uku wallahi bata tayar musu da hankali ba in kaga suna nema a duniya suna neman abin da zai rufa musu asiri ne abin da za su ci su sha su taimaki iyalansu amma wallahi ba suna neman duniya ne don su tara ta ba ba yana aiki ne na gwamnati don ya tara kuɗi ba ba yana neman zuwa kasuwa ne yana sana'a don a yi alfahari da shi a gari a ce shi ya kowa kuɗi ba shi yana nema ne don rufin asiri ya ci da zai je ya roƙo ba ya taimaki iyalinsa don kasa shiga kaskanci da wulakanci wannan shi ne ma za ka ga yana zuwa ya je ya nema ɗin shi yasa baya kashe kansa baya fadawa cikin haram wajen neman abin da zai ci ya sha ya rufa kansa asiri idan abu na halal ya zo yana nema idan kuma haramta gindaya sai ce ba da shi za a yi wannan harka ba riwaya ta zo ingantacciya abu huraira yake cewa inna allaha idan ahabba abdan da'a jibril yanda al'amarin yake idan allah yana son bawa to sai ya kira jibrilu mala'ikansa sai ya ce ya jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ni ina son wane to ka so shi sai jibrilu ya so wannan mutumin tunda allah ya ce ya so shi kai din nan da kake raina kanka idan Allah ya rubuta yana son ka to zai kira jibili ya ce wane wane ina son sa wane ina son sa kai jibrilu ka so wane shi kuma jibrilu sai ya so shi sai kuma ya shela thumma yunadi fi ahli sama yayi kira a cikin halittun sama duka inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu ya ku halittun sama ina shaida muku Allah yana son wane a duniya wane dan wane jikan wane dan wuri kaza wane kaza Allah yana son sa kuma dukan ku kuso shi Jibril sai ya ce manzo Allah sai ya ce fa yuhibbu ahlus sama halittun sama gaba ɗaya sai su zo suna son wannan mutumin ya ilahi malam akwai mutanen da ba wai a nan duniya kadai ake son su ba a sama ma halittar sama duka tana son su saboda me saboda Allah yana son su amma fa wannan mutumin zai iya yiwa ya wayi gari ba kuma san shi ba wataƙila in ya zo wuri ba a san ya zo ba in ya mutu ma wataƙila sai an daɗe a gane ya mutu saboda talaka ne wataƙila ba da wata alfarma a duniya amma ana ƙaunarsa saboda yana ƙaunar Allah ku so shi saboda Allah yana son sa ya Allah ka so mu ya Allah ka kaunace mu to yanzu mutumin da Allah ya ce wa Jibrilu ya kaunace shi Jibrilu ya ba da umarni wa halittun sama gaba daya ya ce ku so shi kana tunanin faduwarsa da tabewarsa to dan me mutum zai tada hankalinsa idan Allah bai bashi duniya ba ka sani ko kana cikin waɗannan mutanen da Allah yake so yaya ake samun wilayar Allah yaya ake samun soyayyar Allah shine abi Allah ko babanka walillahi matsalul ala kana so ka samu shiga a wajen babanka to ka rinka biyayya gare shi ka daina tsallaka abin da ya fara shugabanka a ofis ka rinka yi mai biyayya ka daina mai bice da kulli ya daina jin labarin kana saransa a waje a nan in ka shigo ka nuna kana tare da shi la a nan duniya ma mutanen duniya suna nuna maka kauna kana son su in kana musu da'a da biyayya walillahi masalul a'la Allah shine yafi kyakkyawan misali madaukaki ka bi Allah sai Allah ya soka ba wani harka bane da ake sayanta da kuɗi wilayar Allah ibada sallah karatun qur'ani zikiri kebantar kai da ubangiji jin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah nisantar haram da wannan mutum yake samun wilayar ubangiji tabaraka wa ta'ala to ɗaya kishiyar abun kuma ai ya ce jibril sai so shi ya ce mutanen sama so shi ya ce sun mayu da alahul qabul fil ardi kawai sai a sa masa karbuwa a bayan ƙasa kawai sai ga ana ƙaunarsa mutanen kirki suna son sa mutanen kirki suna son sa dan kada wani ya zo ya ce to ai ku ga wani dan wasan kwaikwayo wallahi yana da farin jini ana son sa a'a ko wani dan fim ko wani kafiri ana son sa ana sa hotonsa ana yayin sa ba irin wannan ba ahlul khair wal fadl ake nufi ahlul iman soyayyar ahlul imani soyayyar ahlul khairi soyayyar ahlul fadli ake nufi sai a sa masa karbuwa bayan kasa idan kuma Allah baya son wani inna Allah idza abghadha abdan da jibril in Allah baya son wani sai ce ya jibrilu zo sai ce inni ubghidu fulanan fa abghidhu ni bana son wani inji Allah ni bana son wani ya kai jibrilu ka kyamace shi karka so shi jibrilu sai ya ki wannan mutumin sai kuma yunadi fi ahli sama yayi shela a cikin halittun yan sama inna Allah yubghidu fulanan ina shaida muku Allah baya son wani fa abghiduhu ya ku halittan sama gaba daya ku kishi saboda Allah yana kin sa fa yubghiduhu ahlus sama halittun sama ma gaba daya sai su kishi ashe anan gurin ana nuna maka akwai mutanen da wallahi a sama ma ba a san su a sama duk halittar da suke sama ba ta son su ko mutum ne kai wannan ya shiga uku wannan ce yana samun albagdo ƙiyayya a bayan ƙasa wasu za su ƙishi ƙi na dalili to wannan shine ma'anar innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda to da sannu Allah zai sanya musu wato soyayya a kaunace su a bayan ƙasa saboda me saboda sun so Allah to sai Allah yayi bayani hikimar da ta dalilinta ya sanya alkur'ani mai sauki ne wajen haddacewa da fahimta yanzu tunda muka zo da farkon azumin nan muke ta karanta qur'ani ana ta bayani kuna ganewa magana Allah ce yace fa inna ma yassarnahu bi lisanika haqiqa mun su yi sauƙaƙa wannan alqur'ani da harshenka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam litubashshira bihi almuttaqin don ka zo kai bushara wa masu tsoron Allah da wannan alqur'ani albishir ne ga masu tsoron Allah za su samu rahamar Allah insha Allah ya yan uwana mu kyautata wa Allah zato insha Allah insha Allah za mu samu rahamar Allah insha Allah fatan mu mu yi roƙon Allah ya samu mutu muna da imani ai ta lallabawa a hakan a ta mutuwa akan imani insha Allah Allah zai mana rahama litubashshira bihi almuttaqin mun saukar maka da wannan alqur'ani ne mun sanya shi akan harshen ka balaraban harshe bayyanannen harshe muka sauƙaƙa maka haddace shi sahalna hibzahu wa fahmahu ala nasi haka sauran mutane muka sauƙaƙa musu haddace shi su gane shi yaro karami dan shekara bakwai shekara kaza sai ga haddace qur'anin nan izu 60 aya 6600 da wani mace karama sai ta haddace shi kaga mutum Allah ya masa baiwa ya zauna duk abin da aka ce Allah ya ce sai fassara yi bayani ga abin da Allah yake nufi Allah yana so ne ku gane ku shirya litubashshira bihi almuttaqin almuttaqin alladhina imtathalu amrana wanda suka misalta umarnin mu suka nisanci abin da muka hana wa tunzira bihi qauman ludda kuma dan kai gargadi ga mutane masu husuma shine qauman ludda ذو لدد masu husuma wa shiddatul husuma bil batil sune mushrikan qurayshawa kalmar lut din jami ne na alert wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati duniya wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa huwa aladdul khisam abinda ake nufi wa huwa ashaddun nasi khusumatan wa jadala mutum ne mai muguwar husuma da jidali shine litundira bihi qauman ludda kayi gargadi da wannan alqur'ani ga mutanen da suke masu jidali da husuma masu jidali akan addini masu ƙaryata addini masu husuma akan gaskiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce a wata ayar wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun a cikin suratul dukhan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe surar gaba daya da wannan aya da yake bayani akan sunnarsa akan azzalimai yace wa kam ahlakna qablahum min qarnin nawa nawa ne muka kashe nawa nawa ne muka halakar kafin waɗannan kafiran na yanzu da suke kafirci karnoni nawa muka halakar al'ummomi nawa muka dulmuyar nawa muka matar nawa muka kifar nawa muka kaza hal tuhissu minhum min ahadin shin kana jin motsin wani daga cikin su hal tara minha diyaran kana ganin gidajensu ku karanta tarihi idan ba ku sani ba al'ummomi nawa Allah ya halakar da su ya kibar da su akwai alamar gidajensu idan a larabci aka ce a hassar rajulu a shai'a ihsasan ana nufin ya san abin ko ya ji motsinsa ko ya taba shi hal tuhissu minhum min ahad shin kana jin ɗuriyar wani daga cikin waɗannan alƙaryoyi da aka halakar ina suke faka annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kai ka ce ba a halicce su ba ko ba su taba kasancewa ma a bayan kasa ba aw tasma'u lahum rikza ko kana ma jin wani sautin su boyayyen sauti ar-rikzu ana nufin as-sautul khafiyyu shin kana jin rikizin su ma'ana kana jin motsin su kana jin boyayyen sautin su ba motsinsu ba sautinsu ba alamar gidansu babu komai abinda aya take nufi a halakna kathiran min alquruni zalimati almadiya mun fa kashe mun fa halakar da yawa cikin alƙar wato karnoni na azzalimai wanda suka fi ku kafirci suka fi ku zalunci mun halakar da su فأصبحت لا ترى منهم أحدا على الإطلاق ko fa asbahata kawai gari baka ganin ko mutum ɗaya daga cikin su wala tasma'u lahum sauta baka jin sautin wani kai wallahi ko da boyayyen sauti ne kafi da'if wallahi ba a ji innama hum fi sukunin amik sun yi shiru suna cikin kabari an halakar da su wa samtur rahib da kuma sun rayu a bayan ƙasa sun yi girman kai sun nuna dagawa sun nuna isa sun nuna su ne sun yi fada da annabawa sun yanka annabawa sun kashe annabawa akwai annabawan da yankan rago aka yi ta musu wallahi a kwantar da rago a yanka shi da wuka wala haka aka yi wasu annabi zakariya da annabi haya saboda tsabarkin addini nawa aka batar nawa aka ɓoye na aka halakar dan karamin azzalimi kenan wannan akwai manyan an gama da su to na wannan duniya sai ku bi a hankali numatihum qalilan thumma nattaruhum ila azabil ghalid za mu ji yadda su dadi kadan ku samu mulki ku samu karfi ku samu sarauta ku samu dama ku kashe wanda kuka dama ku boye wanda kuka dama ku yi barnar da kuka dama dan adam ba abin da ba zai ban ya samu wani amma daga ƙarshe kuma kuna gamuwa da azaba marar daɗi mummuna Allah mun gode maka da kasa akwai mutuwa da babu mutuwa a duniyar nan da an gama da wasu wallahi amma alhamdulillah duk yadda ɗan adam yayi karshen sa dai kabari yuwa walau an qaribin min usurin muzakrafatin ila baiti turabi ويوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب أبنى نفد أن دي الله شبام لادا وانا نينا كسكري كو تنتبا هرشي الله يافي منا وانا شيني كرشان تفسير سورة مريم الله يبام لادا أبنى مكجي وانا مكينا كسكري الله يافي منا قوبي بمشيئة الله لا مفارسة وسورة سورة طه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته